بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أصبر Ashirin da tara ga watan Rabi'un al-Akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da biyar ga watan January shekarar miladiya ta 2019 wannan shine kaset na 42 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn abdussalam ibn taimiyyat al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin al-istiqama yana karantar da mu ne tafarki madaidaici ta fuskar fassara nassoshin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama musamman waɗanda suke da alaka da ahadisu sifat al-khabariya Allah ya saka wa ibn taimiyya da alkhairi muna ta bibiyan shi a inda yake mana fashin baki da warwara akan maganganu da yake ɗaukowa daga littafin ar-risalatul qushayriya ta abul qasim al-qushayri rahmatullahi alayhi yana ta magana akan ma'anar fadin Allah alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana a inda yake mai da martani ga shi al-qushayri wanda ya tafi zuwa ga cewa al-qawlu a wannan wajen ya zo ne dan nuna istigraqul jins karkashin haka kowace magana ana iya saurarenta wanda hakan ya kai su ga halasta abubuwan da suke da alaka da kaɗe-kaɗe da muryoyi irin na shedan kamar yadda 'yan ɗariƙun sufaye suke to za mu tashi a inda ibn taimiyya yake cewa wala raiba annal bid'a alkalamiyyata was sama'iyyata almukhalifata lilkitabi was sunna tatadammanu alkadhiba 'ala allahi wat takdhibi bil haqq malam ya ce babu kokonto akan cewa bid'o'i na 'yan ilmul kalam da bid'o'i na sauraron kaɗe-kaɗe ɗin nan al-mukhalifa lil kitabi was sunna wanda suka saba wa alqur'ani kuma suka saba wa sunnan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama tatadammanu al-kadhiba 'ala Allah wat takdhib bil haqq suna dauke da ƙaryata Allah da kuma ƙaryata gaskiya wanda muka ji ya ce waɗannan abubuwa guda biyu su ne tushen ɓarna ƙiran ma Allah ƙarya da kuma ƙaryata gaskiyar da Allah ya saukar kaljahamiyyati alladhina yasifuna Allah bi khilafi ma wasafa bihi nafsuhu kaman jahamiya waɗanda suka sanu akan cewa tafarkin su shine siffanta Allah da sabanin abinda Allah ya siffanta kanshi da shi Allah ya ce yana da hannu su ce ba hannu ba ne ƙarfi ne, Allah ya ce ya daidaita su ce ba daidaita ba ne mamaya ne, Allah ya ce yana magana su ce ba magana ba ne saƙo ne dunkulalle wanda Jibrilu ko Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallama suke fassarawa don mutane su fahimta. Waɗannan su ne ire-iren maganganun jahamiya na murɗe ma'anar ayoyi na sifatu da hadisai waɗanda suka tabbatar da Allah Subhanahu wa ta'ala as-sifat al-khabariyya jami'a din nan tsohuwar kungiya ce a cikin musulunci daga cikin kungiyoyi masu hadari kware da gaske ga aqidar musulunci wanda malaman musulunci ba su kasa a guyuwa ba sun tona musu asiri a kullu tafai da dama waɗanda malaman musulunci suka rubuta dan yi musu tonan siri da irin ar-raddu alal jahmiya na ad-darimi ibnu manda ma yayi ar-raddu alal jahmiya al-imamu ahmad ibnu hanbal ya da ar-raddu alal jahmiyyah wa zanadiqa shi kanshi ibnu taymiya yana da bayanu talbisul jahmiya wanda littafi ne mai fadi kwarai cikin mujalladi biyar ibnu qayyim al-jawziya yana da as-sawaiqul mursala ala al-jahmiyati wal mu'attila yana kuma da ijtima'ul juyush al-islamiyya fi naqdi kalam al-jahmiyati wal qadariyya haka al-imam adh-dhahabi yana da littafi al-arsh kitabul arshi da littafin shi al-ulu haka ainihin wato al'imamu dara kutuni an ru'uya ga sunan da littafai iri daban-daban waɗanda malaman musulunci suka ta yi musu raddoji iri daban-daban ba su kyale su ba don tona musu asiri da faɗan abin da yake shine gaskiya malam ya ci gaba da cewa fayaftaruna alaihi alkadhiba sai kaga karkashin haka sun kirkiri ƙarya kenan sun danganta wa Allah aw yarwuna fi dhalika atharan mudafatan ila Allah ko su dinga ruwaito wasu maganganu da ake danganta su zuwa ga Allah na ƙarya aw yadribuna maqayisa ko su kafa wasu ka'idoji wa yastanidunaha ila al-ulum ad-daruriyya su ce waɗannan ka'idoji su ne ilimi na larura wanda kowa yake jin shi a jikinsa wal ma'qul as-sahih sai kuma shine abinda hankali mai inganci yake dauka allazi huwa haqqun min Allah wanda hankali abu ne na gaskiya daga Allah wa kullu zalika kadhibun malam yace duk wannan ƙarya ce suke yi cewa su kawo wasu musu maganganu waɗanda ba ba gaskiya ba ko su ruwaito maganganu na ƙarya ko su kafa wasu ka'idoji su ce waɗannan ka'idojin ka'idoji ne waɗanda hankali ke karɓar su ba zai yi a tunkuɗe su ba malam yace duk waɗannan wato shaci faɗi ne suke yi wa yukadhibuna bil haqqi lamma ja'u su dinga ƙaryata gaskiya wadda ta zo musu duk inda aka faɗi wani abu sai sun kawo wani tawuli na daban dan ka karanta alal misali al-imamu ibnu hajar rahmatullahi alaihi da yazo a cikin kitabut tafsir na na sahihul bukhari da yake fassara yawma yukshafu an saqin fayud'auna ila sujudi wayud'auna ila sujudi fala yastati'un farko sai da ya kawo yace tafarkin salaf wa tsarikatu salafi fi misli hadha mashhura yace hanyar magabata game da irin wannan abu ne shahararre cewa ba sa ta'awili ana gudanar da wannan irin karatu yadda yake kaga da sai tsaya iya nan amma sai fara cewa amma wane ya ce kaza wane ya ce kaza da ya kawo ma hadisin da ke tabbatar da wannan wanda Bukhari ya kawo shi a wannan wajen hadisin da Allah subhanahu wataala zai sanya kafar shi a cikin wuta din nan sai ya ce a ai wasu sun ce ma kadimu ai kadimu sidiqin ne ai annabi ne da za a ce ya shiga cikin wuta ya ciro su shi da kanshi ce wannan tawili ne mummuna wasu sun ce a iblis ne ai ana ce mishi kadimu shi ma saboda kadimi ne ya girmi kowa shine za a saka shi a cikin wuta a wai ai wata al'umma ce ma sananniya wanda sunanta alkadimu za a ɗebo su dama su ne cikamakin wuta maganganu dai iri daban-daban yayi ta kawo wannan irin ta'awilance ta'awilancen daga baya sai ka rasa ma shi ma mai ra'ayin shi akai haka in yazo magana akan mas'ala irin kamar misali bayani akan mahaukata da yara da waɗanda saƙo bai kai musu baran lahira ya za'i da su da shi da Imamul Qurtubi mai tafsiri haka suka yi ta da malmala akan waɗannan maganganu ga abin da hadisi suka ce su kuma ga abin da suke faɗa har yana cewa ma malamin su bulkini ya ma ce yayi inkarin ma wani wani hadisi sahihi akan wannan mas'ala cewa ya za a ce Allah zai yi kaza bayan ga abin da Allah ya bada ka'ida shi da kanshi sai mai da martani ce to amma ai akwai abu kaza ya za a ce za a yi ce musu ku tafi wuta inda sun shiga da ta zama musa bardan wasalama tunda ba su shiga ba to ai yanzu an an yi musu kamar an musu umarni ne ba su yi aiki ba kenan sai malamin su ya ce to yanzu wannan na nufin ai lahira ba gidan umarni ba ce gidan sakamako ne shi da kanshi sai ce to amma kuma gashi an ce wa yud'auna ila sujudi shi ma umarni ne kuma za a mutane hukunci da shi wato da an tsaya kawai akan abin da salaf din suka tsaya kamar da faratin farko sai a zauna lafiya to amma ai ta kawo tawili a ce ai kaza ai kaza daga baya duk a rude wannan ma fa irin su ibnu hajirin waɗanda ma suka samu kansu da hayyacinsu kenan ma a cikin waɗanda suka samu matsala ash'ariyanci da su da irin su nawawi idan ko ka haura kan waɗanda suka kutsa cikin falsafa wanda an sha yin magana a kansu irin su ibnu juwaini da makamantansu to fa hadith bila haraj zaka ga tufka da warwara mai yawa a cikin maganganun su ga su dai manya manyan malamai ne shakundum ne a ilimi amma rashin samun wannan ta'asili mai kyau da kuma rashin gamsuwa da bin tafarkin salaf game da aƙida sai yake aukawa da su cikin irin waɗannan kurakuran Allah ubangiji shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa yakadhibuna bil haqqi lamma ja'ahum wa huwa ma warada bihi al kitab was sunna min al khabari bil haqqi wal amsal al madrubati lahu suna karyata gaskiyar ta zo musu wanda gaskiya ita ce abin da yabo a cikin alqur'ani da sunna na labaran da Allah ya bayar da kuma misalan da Allah ya buga na game da labaran وكذلك كثير من الأشعار التي يسمعها أهل السماء to kaman yadda su jahamiya suke samu wannan matsalar haka kuma da dama daga cikin waƙe-waƙen da masu sauraron waƙa ɗin suke ji kad ya tadammanu min al-kadhibi ala Allah wa at-takdhibi bil haqqi alwa'a za ga su ma waƙe-waƙen suna ɗauke da yi wa Allah ƙarya da kuma ƙaryata Allah abu da yawa sarki ya tabbata ga Allah wanda ke rayuwa a wannan zamanin watakila yana da misalai fiye da waɗanda za a iya bugawa a baya a wannan zamanin da muke rayuwa sufaye da su da jama'arsu masu yin waƙe-waƙe Allah kaɗai ya sa irin ya san irin ƙarerayin da suke yi da irin ƙare da suke wa Allah tunda suna yin manganu tun na sakin baki da cin zarafin addini har suka kai ga suna iya faɗan mummunar magana su danganta wa Allah su zagi Allah su kururuta wani bawa wanda yake bawa ne kawai na Allah su ce shi Allah ne su ce ma yana gaba da Allah su ce kaza duk irin wannan a kasashen mu dinnan mun ji su a nan Zaria da Kano da Sokoto kowa ya ji abu ne wanda yake ya shahara to kaga shine maganar da yake anan cewa suna dauke da karerai da yi wa Allah ƙarya iyakacin wanda ka taba jin labari da wannan ka taba jin labari Allah ya tsare mu wa nafsul intisari lima khalafa shari'ati min as-sama wa ghayrihi yatadammanu al-kadhib 'ala Allah ya ce kai hasali ma shi kanshi ƙoƙarin wato kiyaye kare bayar da kariya ga abin da ya saba wa shari'ar Allah kamar sauraron waka ɗin da waninsa to shi kanshi sai an yi wa Allah ƙarya a ce kana ƙoƙarin ka kare wannan magana kana so ka ce gaskiya ce irin abin da ƙardawi ya yi fiƙihul gina'i wal musiƙa ƙoƙarin kawo hujjoji don tabbatar da cewa kiɗa ba komai irin abin da ibnu hazmin ya yi a cikin wannan magana ma sai kawo Allah ƙarya domin za ka juya maganganu za ka yi gaba kai baya za ka kawo ta'awilat in ka karanta duk maganganun su za ka gani mithlu an ya ƙulal ƙa'id kamar ka ji mutum yana cewa inna Allah arada bi qawlihi ai Allah da ya ce alladhina yastami'una alqawla masu sauraron zance yana nufin mustami'a kulli qawlin fil alam duk wani mai sauraron duk wani irin zance a duniyar nan da shi Allah yake fa hadha kadhibun ala Allah wannan yiwa Allah ƙarya ne wa in kana qa'iluhu minna da wanda ya faɗi wannan magana a cikin mu yake mu musulmi mu ahlus sunna ko su malamai misali to ƙarya ne koda ya faɗi haka li'annahum yukadhibuna bil haqqi al mukhalafi li ahwa'ihim saboda kuma daga cikin aikin wato yan bid'a shine ƙaryata duk gaskiya da ta saba wa son zuciyarsu idan ka ji sun goyi bayan gaskiya to ta dace da son zuciyarsa ne su kamar 'yan siyasa ne a san ɗan siyasa a ƙa'ida shi yana goyon bayan abu da ya dace da ra'ayin shi ne kai ko jam'iyyarsa idan ba ra'ayinsa ba ne ko ba jam'iyyarsa ba ko idan ɗan adawarsa ne ya yi wani abu ko ya faɗo ta magana ko mun nagartarta zai iya shafa idan shi toka ya ce ba gaskiya ba ce to haka 'yan bidaya suke 'yan siyasa addini ne su Allah ka tsare mu ثم قال تعالى بعد ذلك ابن تيميه yace to bayan wannan zancen sai kuma Allah yace inna anzalna alaykal kitaba lin-nasi bil haqqi faman ihtada falinafsihi waman dalla fa inna ma yadullu alaiha wama anta alaihim biwakil Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa inna anzalna alaykal kitaba lin-nasi lallai mu su Allah mun aiko maka da alkitaba alƙur'ani kenan sai zama al'anan lil'ahad wannan littafin da ka sani linnasi ma'anan shi ɗayan biyu ko dai lijami'il khalq wato annas ga dukkanin al'ummomi kenan gaba ɗaya ba ga larabawa kaɗai ba ko mutanen zamanin ka kaɗai ba ko kuma linnasi sai zama lamun ɗin tana nufin wato sababiyya kenan sai zama li'ajali manfa'atin nasi domin mutane su ci amfanin alkur'anin ko kuma lihajatin nasi ilal qur'an saboda buƙatuwar da mutane suke da shi malamai sun yi duka wannan fasara wannan fasara ta biyu tace fasara a ainihin wato jarullahi zamakshari cewa li ajli li ajlihim wa li hajatihim ila alwahyi wacan fasara kuma ta farko ita ce fasara mafiyan malamai cewa li jami'il khalqi akwai wanda suke ganin ma annas anan ya hada hadda aljanuma domin akan zo da kalman annas ta nuni zuwa ga fiye da mutane kawai fiye da mujarradin sunan mutane kama ana nufin halittu gaba ɗaya ina fata mun gane wannan bil haqqi kuma wannan alqur'ani ya sauka ne da gaskiya faman ihtada falinafsi wanda ya shiryatu to fali nafsihi ai li nafa'ati nafsihi wato amfanin wannan shirya tana komawa zuwa gare shi ne Allah ba Allah ba zai samu wani amfani ba babu wani alfanu da Allah zai ci dan ka zama shirye waman dalla wanda kuma ya bata fa inna ma yadhillu alaiha to shi ma zai cutar da kanshi ne kawai wama anta alaihim bi wakil kai ba wakilin su bane wato ba mai gadin su bane kamar da Allah yake cewa inna ma anta nadhirun wallahu ala kulli shay'in wakil a cikin suratu hud kenan ko inna ma anta nadhirun kai mai gargadi ne kawai ya muhammadu sallallahu alaihi wasallama wallahu ala kulli shay'in wakil Allah shine mai wakilcin komai wato shine ke sa a rubuta shi ke sa a yi gadi mala'iku su ta rubutawa ya ce ayi kaza ya ce ayi kaza ya ce ayi kaza amma kai ba ruwanka da wannan ba a ce ka bi dikin dikin me mutane suke ba idan ka isar musu ka gama naka haka fa inna ma alaikal balagu wa alainal hisab abinda ke kanka shine ka isar mu kuma abinda ke kanmu shine hisabi kamar yadda yake a cikin suratul ra'd alal misali da wurare ire-iren waɗannan ga sunan wannan aya ce a cikin sutu zumari ta 41 malam yace fa akhbara annahu anzala alqawla allazi huwa alkitabu bil haqqi sai Allah ya bada labari anan cewa ya saukar da alqawla wato zancen wanda shine alkitabu din ne duka dai alqur'ani ne wa annal muhtada li nafsihi hadahu wanda almuhtadi li nafsihi hadahu wanda ya shiryatu to ya shiryatu ne dan kanshi wa dalalihi ala nafsihi kuma wanda ya bata dan kansa war rasulu laysa biwakilin alaihim kuma Allah ya bada labarin cewa shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama baya wakiltar su ba shine wakilin su ba ba shine mai sa ido akan su ba yuhsa a'maluhum wa yujzihim alaiha za a kididdige ayyukan su wato yuhsi a'maluhum wanda zai dinga kokarin kididdige ayyukansu shi annabi Muhammad din kenan sallallahu alaihi wasallama wa yujzihim alaiha ko kuma yace zai musu sakamako akai wannan ba aikin shi bane bal ila llahi iyabuhum yadda abin yake koma wasu tana ga Allah wa ala llahi hisabuhum kuma Allah shi zai musu sakamako kamar yadda ya bada labari thumma qala sannan sai Allah ya ce ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ila qawlihi wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum yace thumma qala sannan kuma sai Allah yace ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah cikon aya shine inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wannan aya da abin da biyo bayanta kamar yadda malam ya ambata anan ta sauka ne akwai maganganu da malamai suka yi akan dalilin saukarta kamar maganganu hudu zuwa biyar akwai kauli da ke cewa ta sauka ne akan wahashiyu da shi da abokansa wanda suka taya shi kashe hamza lokacin da suka zo musulunta musulunci ya shiga cikin zuciyarsu sai kuma suke ganin irin zunubin da suka yi a baya anya kuwa Allah zai yafe musu to shine Allah ya saukar da faɗinsa cewa قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم كتشي يا كوباينا وأن سكيما كنس تأنتي الإسراف ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا كما يدى الله يكي فراوكو وثبت أقدامنا إسراف شيني تأنتي برنامي يوا fiye da gama garin zunubi mutum ya yi zunubi ya yi zunubi ya yi zina ya sha giya ya ci haram ya yi ƙarya ya yi wasa da ibada abubuwa da ga sunan na rashin arziki na Allah wadarai to Allah ya ce irin bayin da suka yi wannan kar ku yanke tsammani daga rahamata wannan haka tsabar ya ruwaito daga atsa ibnu yasar sannan kuma akwai waɗanda suke ganin ta sauka ne akan wasu mutane waɗanda aka hana su yin hijira sai suka fitini suka koma kafirci akwai al'imamu ibn Hisham ya ruwaito a cikin sirarsa kissa Sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu da wasu abokan shi guda biyu waɗanda suka yi niyyar yin hijira tare akwai Hisham ibn al-Asi Hisham ibn al-Asi as-Suhami kenan wanda yana da wata doguwar kissa mai ban mamaki da ta faru da shi lokacin da Sayyidina Abubakar ya tura su zuwa ƙasar Herakal kamar ka ce yanzu ƙasar Turkiya kenan zamanin sayyidina Abubakar yana halifa kamar da Imam al-Baihaqi ya fitar a cikin littafin Dalailun Nubuwa da isnadi wanda yake kyakkyawa aka tura wannan mutumin da kanshi ba da labari shi da wani abokinsa daga cikin Qurayshawa suka tafi gun Herakal aka yi musu iso zuwa gare shi da suka je suka tarar da shi suka mishi wa'azi suka mishi wa'azi suka kira shi zuwa ga musulunci ya bari ya ba su masauki sai da dare yayi sai ya je taso da su da kanshi ya shiga da su wani daki wani sto a cikin fadarsa ya bude musu wasu akwatuna na zinariya kowane akwati akwai dan mutum mutumi haka statue wanda aka yi shi da zinariya aka mishi kwalliya da alharini kala kala daban-daban in ya bude musu ce kun san waye wannan hotuna ne na mutane iri daban-daban kun san waye wannan su ce ba mu san shi ba suna ba da labarin su ce wani mai dogon hanci wani mai gashi wani mai kaza da akwai labarin wani mai kurkurdan gashi wani alamar yayi fushi wani yana kuka wani mai gemu ce to wannan hoton Adamu ne wannan kun san waye wannan wannan kaza ne yana bude musu yace kun san waye wannan suka ce to ai wannan hoton Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam wannan zanan manzan Allah ne kuka yi sai ya fashe da kuka yace lalle kuna kan gaskiya na so a ce in ban mulkin nan nawa in koma in zama yaron mai gidanku amma ba zai yi mun ba wato suna da labarin annabawa gaba ɗaya kuma har suna ma da hotunansu da suka abinda suka karanta a littafansu suka zauna suka sa a ce suka musu design ɗin statues na zinariya na hoton kowane annabi wanda yake is so clear that waɗannan sahabban suna ganin shi kawai suka gane annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama da suka dawo suka sai na bakar shi ma sai da ya kuka yace lalle Allah ya gaskiya da yake cewa ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum kisa ce sahihiya tana cikin abin nan littafin dalailun nubuwa na al-Imam al-Baihaqi a cikin mujalladi na daya shi wannan sahabi Hisham ibn al-As as-Suhami to wannan kamar yadda Ibn Isa din ya bada labari cewa da shi da Sayyidina Umar dan Khattab da ayyash ibnu abi rabi'a su uku suka yi shawaran za su yi hijira suka yi mahada cewa mahada a wuri kaza rana kaza lokaci kaza kowa ya san yadda zai salale ya fito ba a ganshi ba dan wacce kisa maganar Umar ya je ya dawafi sannan ya ce duk wanda uwar shi ta kaza kaza kaza wannan kisa bata da asali jama'a ku daina kawo ta da nufin nuna jarunta Umar bata da asali yadda kowa yake salalewa shi ma yake salale haka kisa maganar musulunta shi yadda ake kawo ta ba haka take ba cewa ya je ya tarar da ana kanta su ta daha an ce ba za a bashi ba an yi waye ya taho dama zai zai harbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace bari ya fara kashe ƴan uwan shi tukunna da sarki duk wannan ku duk da shahara shi duka tadi ne ba haka yazo ba da Umar ya musulunta zuwa yayi gun wani babban dan jarida kisa tana nan a cikin dai wannan littafin na Ibn Isaqa yace ya tambaya ce wane ne fi kowa iya ba da labari aka ce wane ya je gidan shi ce to ka je ka sanar na musulunta na musulunta sannan umar ya dinga bin shi in yana cewa sabi'a umaru ya ce kazabta bal aslama umaru sai kowa ya tsorata saboda umar ba wanda zai iya mishi wani abin nan rawan kai haka to da suka silale suka tafi sai suka zama dama sun yi alkawarin idan lokaci kaza ya kai misali bayan awa ɗaya da sadda muka yi alkawari duk wanda ba mu gan shi ba za mu ɗauka ko dai ya fasa ko kuma an fitine shi za ka za mu wuce duk sun yi wannan alkawarin so da suka zo sai zama shi wancan hisham ibn al-asi sai shi bai iso ba sai suka tafi suka bar shi ashe shi mutanen shi ne suka yi ta yaudarar shi suka yi ta gaggaya mashi maganganu har sai kawai ya sakaci ya dawo daga musuluncin to shine dai yana nan dai ya ta taraddudi ya musulunta ko ba ya musulunta ba ya fita ko ba ya fita ba ana ta abin nan din shi encourage din shi ka ci gaba da addinin iyayenka da kakanni sai Allah ya saukar da wannan aya to Umar sai ya ce to babu shakka wannan aya akan abokina ta sauka yace fa katabtuha bi yadi wa arsaltuha ilayhi na samu abin rubutu na rubuta ta da hannuna na bayar aka kai mashi ta a Makka da aka kai mai ya bude ya karanta sai ya kasa fahimta me take nufi har sai yana ta'adda Allah ka fahimtar da ni me wannan sakon yake nufi har sai ya fita bayan gari ya je zauna ya shiru sai ya gane abin da take nufi cewa eh har yanzu zai iya musulunta ba matsala dan yayi wancan abin nan dan ja da baya ko yayi kwan gaba kwan baya ko yayi rawan kafa shine sai ya kamo hanya ya ruwaye musulunta haka al-imamu at-tabari har ila yau ya ruwaito wannan labari daga Umar dan Khattab baya ga shi ibnu Hishamin a cikin sira sannan magana ta uku wadda al-Imam al-Bukhari da Muslim da al-Imam an-Nasa'i suka ruwaito ita ce kissar da Ibn Abbas ya bai wasu Sa'id ibn Jubair ya ba su labarin cewa wasu mutane anna nasan min al-mushrikina kanu qad qatalu wazanu wa saraku wasu mutane a cikin mushrikan Makka wanda kanu qad qatalu fa aktharul qatla wazanau fa aksaru zina wa saraku fa aksaru sarika sun yi kisa da yawa sun yi sata da yawa sun yi zina da yawa san mutanen makka basu mai da mutanen jahiliya amin gaba ɗaya basu mai da duk waɗannan a bakin komai ba zubar da jini sata da makamantansu ba wani abu bane a wurinsu ballantana kuma zina dan hatta wasu daga cikin sahabbai daga cikin mutallaka da suka musulunta daga baya da suka ji labarin ai musulunci bai halarta zina ba sai da suka dinga tambaya to yanzu mun yi tafiya ya zami saboda sun saba duk wanda ya tafiya ya je wani gari to kawai zai nemi abin nan ne kawai daduro ya tare da ita sai ya dawo kuma sukan yi tafiye-tafiye yan kasuwa ne su daɗe a ƙasar sham da ina ne su abu sufiyana ɗin nan da sauransu manyan yan kasuwan nan idan suka yi tafiya wani zai watanni bai dawo ba to ba sa tafiya da asalin iyalansu na gida kuma idan sun je can za su kama daduro za su kama hotel su yi duk abin da suke so su yi ba sa jin kunya ba sa jin tsoro to da haka sai da suka dinga mamaki ya zai a ce ba za a dinga yin zina ba to suna ganin sun yi waɗannan laifukan sai suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to innal ladhi tad'u ilayhi la hasanan abinda kake kira zuwa gare shi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu shakka abu ne mai kyau muna so amma kuma kaji kaji abubuwan da muka riga muka yi fa hallana min tauba zai yi mun tuba Allah ya gafarta mana sai Allah ya saukar da wannan aya da kuma wata aya daban shine fadin Allah wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhara wala yaznuna wala yaktuna nafsan allati harama Allah illa bil haqqi wala yaznun ومن يفعل ذلك يلقى أثاما wannan aya Allah ya saukar da ita da kuma wannan aya fadin Allah qul ya ibadal ladina asrafu ala anfusihim kaga ayoyin biyu suna bayani akan waccan tana nuni zuwa ga sai fa an tuba ba wai kawai haka nan mutum yana barna ne Allah yake nufin kuma ba komai ba kaga ai a cikin ita wannan ba ambaci tuba din ba kawai albishir din ne cewa Allah yana gafartawa amma ba ba da sharadin tuban ba dan haka ya zo a cikin mushafi na Ibn Mas'udin cewa qul ya ibadallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah fa in tubtum fa inna Allah yakfuru dhunuba jami'a an ce ya zo a cikin wata abin nan nuska daga cikin Qur'ani na makaranta Ibn Mas'udin da haka da wannan ƙarin wallahu ta'ala alam da haka shi sai al-Imam al-Imam Ibn Kathir yake cewa wannan aya da'awatun li jami'il usati min al-kafara wa ghairihim shela ce da kira da aka yi wa gabaki ɗayan kafirai da sauran masu barna masu laifuka cewa ila taubati wal inabati izuwa ga su tuba su koma izuwa ga Allah wa ikhbarun bi anna Allah yaghfiru dhunuba jami'a da kuma ba da labari akan cewa Allah yana gafarta zunubai gaba da sai ce liman taba amma ga wanda ya tuba minha waraja'a anha wanda ya tuba ba zunuban ya daina yi ba wai kawai hakanan kawai Allah yake gafartawa ba Allah na iya gafartawa hakanan din amma dai wannan ayar ba abin take nuni zuwa gare shi ba kenan ina fata mun gane wannan da kyau sannan har ila al-Imam Tabari ya sake fitar da wasu riwayoyi daga da suke nuni zuwa ga cewa wata rana Ibnu Abbas da sahabi Abdullah dan Amr dan As sun tambayi junan su kowa suna yin kaman quiz haka wace aya ce a cikin Al-Qur'ani tafi kowace kwantarwa da mumini hankali sai Ibnu Abdullahi dan dan Asi yake cewa shi a wurin shi wannan aya ta qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah tafi komai kwantan mushi da hankali yayin da shi kuma ibnu Abbas yake cewa shi abin da yafi kwanta mai da hankalin shine faɗin Allah game da yake bada labari game da Annabi Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala wato shi ibnu abbasin sai ya karkata zuwa ga wato mumini in dai yana da imani ko da ya ji wani abu da yake kwashinin ya Allah yake yin kaza in dai imanin shi nan to har yanzu bai da matsala mun gane zurfin ilimin ibnu abbasin shi ba yana ganin mujarradin gafarta zunubai ba tukuna a tushen imani tukuna yana ganin yafi muhimmanci fiye da wannan akwai zantutuka dai da dama da malamai suka yi akwai riwaya da Imam Ahmad ya fitar daga Sauban duk da yake isnadinta tana da matsala haka wannan ma ya fitar da ita Ar-Rawayani a cikin musnadinsa da Baihaqi a cikin Shu'abul Iman wanda yake nuni zuwa ga riwayar ta zo da wato raf'u cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma yana cewa ma ahabbu an yakuna liyad dunya wa ma fiha na uba na fi son wannan aya fiye da a ce ina da dukkan abin da ke cikin duniya kul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah wallahu ta'ala alam amma wannan riwaya tana da matsala saboda a cikin isnadin ta akwai Abdullahi ibn Lahi'a kamar yadda aka sani malamai ba sa karbar riwayar sa wallahu ta'ala alam amma an samu daga daga ibn Mas'udin zance kwatankwacin haka almuhim shine Allah subhanahu wata'ala yace قل يا يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله kar ku cire tsammani daga rahama Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba daya innahu huwal ghafurur rahim to sai ce ila qaulihi wato sai ka karanta abin da ke tsakankani kenan fadin Allah wa anibu ila rabbikum wa aslimu min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun sai kuma ya ce wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga Allah ubangijinku wa aslimu lahu ku miƙa wuya ga Allah min qabli an ya'tiyakumul azabu kafin azaba ta zo ta tarar da ku wato tashin alkiyama kenan thumma la tunsaru a lokacin ba wanda zai taimakon ku ya kare ku Allah ka tsare mu sai Allah ya ce wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum Allah ya ci gaba da bada umarni cewa ku bi ku sallama ku sakankance ku bi abinda ahsana ma unzila ilaykum al-imam al-qurtubi anan yayi wata magana mai muhimmanci jama'a yake cewa ahsana da aka ce ahsana ma unzila ilaykum yace huwa al-qur'an wa kulluhu hasanun yace qur'ani ake nufi gaba ɗayansa kuma dukkan shi abu ne mai kyau shi ma'anan kuma ittabi'u iltazimu bi awamirihi wantahu an nawahi ku rike abinda qur'ani yace ayi ku bar abinda qur'ani yace a bari wattabi'u hazana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azabu baktatan wa antum la tash'urun kafin azaba ta zo muku a afke ta sammatse ku kafin azaba ta sammatse ku wa antum la tash'urun ba tare da kuna sana ba ba tare da kun shirya ba Allah ya ci gaba da cewa an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi karfa awayi gari wani yana cewa yana cizan dan yatsa yana nadama yana cewa na shiga uku na lalace nayi sakaci game da al'amarin Allah ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu lamina sakhirin na zama daga cikin waɗanda suke wato wanda suka tabe wanda ba su dauki ba su ci ribar rayuwarsu ba au ta kula lau anna allaha hadani ko kuma mutum ya dinga cewa da Allah ya so da dai a ce Allah ya so da ya shiryatar da ni la kuntu minal muttaqin da na kasance daga cikin wanda suke masu takawa au ta kula hina tara al'abab ko kuma sai mutum ya ga azaba ga shiga ta yace lau annali karra ina ma da za a bani wata dama sabuwa wato da za a dawo da shi duniya kenan fa kuna minal muhsin da na zama daga cikin masu kyautatawa Allah ya ce bala yadda abin yake shine qad ja'atka ayati fakadzabta biha ai Allah ya turo maka ayoyi ka ƙaryata ta wastakbarta kai girman kai wa kunta minal kafirina ka zama daga cikin kafirai batattu Allah ubangiji ya tsare mu waɗannan ayoyi kamar da malam ya nuna suna cikin suratul zumari ne waɗanda tun a darasan baya yake ta magana akan su to sai ya ce wa hadhal ahsan huwa al ahsanu alladhi fi qawlihi alladhina yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana abinda aka kira da al ahsanu anan aka ce wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum shine dai al-ahsanu a cikin faɗin Allah alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana yayi mana wato fassarar alqur'ani tafsirul qur'ani bil qur'ani kenan ayat tana fassara junanta dama kuma cikin sura guda ne abinda aka ambata a can shi dai ake nuni zuwa gare shi anan wa fi qawlihi li Musa anit tawra haka kuma shine zancen da za a fassara da shi wato wahayin Allah kamar yadda Allah ya faɗawa annabi Musa game da attaura da yake cewa fa khudha bi quwwa wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha da Allah yace wa katabna lahu fil alwahi min kulli min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay fa khudha bi quwwa mun rubuta wa annabi Musa a cikin waɗannan alluna bayani dalla-dalla na komai da yake buƙatar bayaninsa da kuma bayani na wa'azi na komai da yake buƙatar wa'azi ko al'umma shi ke buƙatar wa'azi a kai sai Allah ya ce sannan muka ba shi umarni muka ce fahuzha ka yi riko da waɗannan bayanai ko waɗannan alluna wa'amur ahlaka ko amƙaumaka sannan ka umarci mutanenka al'ummaka banu isra'ila ya akubu bi ahsaniha su riko da mafi kyanta to mafi kyan nan shine duka wahayi ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa kama sanazkuruhu insha Allah kamar yadda zai zo ya ambata a nan gaba kadan zai zo sake yin wannan magana za mu ji ta a gaba insha Allah thumma qala sannan sai kuma Allah ya ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara sai kuma wasiqal ladina kafaru sannan sai aka aka taso ƙeyar kafirai Allah ka tsare mu daga kafirci ila jahannama zumara zuwa ga jahannama zumaran ai jama'atin mutafarriqa gungu gungu babuha isra ba'd shi ake nufi da zumara kamar yadda al-akhfash da Abu Ubaida suka fasara daga cikin manyan malaman Arabiya wato gungun misali a ce gungun mashaya gungun mazinata gungun matsafa gungun munafikai kowace kungiya su zama suna da wani abu da ya isa suka yi tarayya ko dai zama tarayyar su akan irin zinubansu ko tarayyar su akan zamanin su wato wannan kafiran zamanin annabi kaza ko kafiran karni na kaza ko kuma ya zama a bisa wani tsarin daban watakila a ce kafiran ƙasa kaza ko mun gane ko kafirai masu irin kafirci kaza waɗannan kafiran bautar gumaka ne waɗannan kafiran bautar rana waɗannan kafiran bautar ruwa ko wuta haka dai zumara haka za a taso su ƙungiya ƙungiya a ce su zo su shiga wuta hatta idza ja'uha idan suka zo bakin gidan wutan futihat abwabuha sai a buɗe ƙofofin gidan wutan wa qala lahum khazanatuha sai khazana wato masu gadin gidan wuta jam'u ƙilla ne khazana jam'un lafazin khazin kamar da zaka ce fasik fasaka haka sadin sadana haka kamar naƙil naƙala ana ce mashi jam'u ƙilla jam'i da ke nuni zuwa ga ba kuma da yawa ba ne idan da yawa ne watakila sai a ce fa alfusaku ko a makamancin haka to to khazanatuha masu gadin gidan wutan mala'iku da Allah ya sa su gadin gidan wuta sai su ce da su alam ya'tikum rusulun minkum ashe manzanni ba su zo muku ba a cikin ku suke kun san su mutane ne ƴan uwanku cikin al'ummarku masu magana da yaranku wanda suka taso a garuruwan kuma yatluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin Allah ubangijinku wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha suna ja muku kunni akan gamuwa da Allah a wannan ranan gamuwa da wannan ranan kalubala sai su ce gaskiya ne manzanni sun zo mana amma sun kafirce kenan shine cikon labarin nasu sai sai a ce walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin kamar yadda yake karshen ayan ko a ce musu qilal khulu abwaba jahannama khalidina fiha fa bi'sa masawal mutakabbirina Allah ubangiji ka tsare mu za a ce to ai shikenan dai kalma ta azaba ta tabbata akan ku ita ce fadin Allah la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in shine ma'anan abin nan laqad haqqat kalimatul walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirina sai a ce musu ud ila dkhulu abwaab jahannama khalidina fiha ku shiga ta kofofin gidan wuta din nan kofofi ne kala daban-daban wa bi isa maswal mutakabbirina Allah wadarai da mazauni ko matsugunin waɗanda suka yi wa Allah girman kai suka yi kafirci Allah ka tsare mu ila qaulihi har zuwa faɗin Allah kuma da yace wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara haka kuma sai a ainihin wato gayyaci su kuma ƴan aljanna a ce su tafi zuwa aljanna su ma zumara su ma kungiya kungiya wato kamar yadda yazo a cikin hadisin da sayyidina Abubakar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan labari yana cikin Bukhari cewa za a ba da akwai kofa ƴan masu azumi akwai kofa masu sadaka akwai kofa masu jihadi akwai kofa masu sallar dare akwai kofa masu tilawa alqur'ani akwai inda aka ware masu wana kaza ko sayyidina bakar sai ya ce ai ba matsala bane dan ka shiga ta wata kofa amma shin akwai wanda zai shiga ta kowace kofa manzo Allah ya ce mishi hadda kai a cikin su to su ma zumara din kenan haka ko dai ta wannan fuskar ta yanayin ayyukan su ko kuma ta fuskar zamun nan annabawan su ko ta fuskar karnin da suka rayu a ce to musulmai ko mumine ko masu shiga aljanna ɗabaka kaza ko zamani kaza ko masu irin aiki kaza su ma za a buɗe musu waɗannan ƙofofi to akwai abin da ya kamata mai mulahaza a nan duk da yake ba darasi bane na tafsiri wannan sai su su malam umar amma yana da kyau mu ɗan kula da su a nan wajen shine lafazin wasiƙa wanda aka maimaita shi kaga an ce wasiƙan ladina kafaru ila jahannama zumara an sai muka ce aka taso ƙeyar kafirai zuwa ga jahannama da aka zo na musulmai muminai Allah ka samu a cikin su ba za ka ce kuma sai aka ta sauke su ba domin dole akwai bambanci wannan shi ake ce ma almushakala a cikin larabci a cikin qawaid na balaga ta alqur'ani akwai su da yawa faman itada alaikum fa'atadu alaihi wanda ya muku ta'addanci ya zubar da jinin wani ko ya sare da rayuwarsa fa'atadu alaihi bi ma'ana faqtasu ne ba ana nufin kuma ku mishi afke irin yanda ya muku ba ko a yi mishi barna irin yadda ba za a mai kisasi ne haka wayam kuruna wayam kurullah wayam kuruna wayam kurullah shi ma mushakala ne suna yin makirci Allah yana warware makircin su nasullaha fanasiyahum duka wannan suna ci mishi almushakala wato a zo da wani lafazi sai a kawo wani irinsa wanda asali ma'anarsu ba ɗaya ba amma dan a nuna mujanasa a nuna sun yi tarayya da juna mai da martani irin wannan sai a ambata ka shi ne ma'anan wasiƙa nan da haka a wajen kafirai jansu za a yi ta yi hantararsu za a dinga yi mala'ikun za su dinga hantararsu ne suna gaya musu wannan maganganu su kuma muminai su kuma za a dinga cewa ne salamun alaikum fadkhuluha ku shiga amince tabbata a gare ku maraba da lale kamar da ayoyi mabamanta suka bada labari kaga akwai bambanci abin da zai faru a aikace amma lafazin sai yazo da iri daya to shi suke ce ma al-mushakara ina fata mun gane wannan to abu na biyu kuma idan muka kalla anan da yace wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat idan ka duba na su yan aljanna sai yace hatta idza ja'uha wa futihat akwai wani wawun da aka kara a wajen to akwai tattaunawa mai tsayi da malamai suka akan wannan wawun nan wasu suna ganin ƙari ne kawai za'idi ne za a iya cire shi ma'ana ba za ta kare ba za a iya cewa kenan kamar yadda aka faɗa can hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamu alaikum tibtun fadkhuluha khalidin wasu kuma suka ce abinda ayat take nufi shine wancan hatta idza ja'uha futihat abwabuha na yan wuta idan yan wuta sun zo sai aka saka fa'un kawai wadda take nuni zuwa ga abin yana faruwa ne kawai bagatatan wato ba za a buɗe ƙofar ba kawai kamar yadda ake yi ma mutum idan za a rataye shi ko za a yi wani abu ana so a dinna ɗinsa sai ya taka wani waje kawai sai ya birma da shi abinda za a musu kenan ba wai buɗewa ne a natsa ba da aka kawo da fa'un ta fuja'iyya kawai suna zuwa sai dai su ji kawai sun afka cikin wuta sai su ji su kawai a cikin wuta sun afka ba tare da sun shirya ko sun ganta a buɗe ko wani ma ya ɗan turjiya sai an jawo shi ba kawai za su ji su ne sun afka kawai amma su kuma 'yan aljanna fa wa futihat abwabuha kafin su zo ma an riga an bubbuɗe ko ina yanda ka san misali idan za a yi walima an shirya ta ma manyan mutane kafin su zo an riga an gama kawo da abin da suke bukata a wurin an sa turare an sa fulawoyi an aje musu plate plate da wukake da sun zo kawai dai su ci gaba da shagali ko duk an bude kofofi an an yi ko ina amma idan za a sa mutum a selfa sai an je za a bude kawai a wurga shi haka ko kuma a wurga shi ya buji kofar sai ta bude da shi sai ya fada ciki dan sandan ya kara mai da hambari ta baya ya zagi koshi kaga da bambanci ko to wasu suka ce wannan shine ma'anarsa sannan dangane da shi kan shi wawun ɗin malaman arabiya suna da maganganu a kai akwai waɗanda suke ganin wannan wawu samaniya ne akwai wani wawi da ake ce mashi wawu samaniya yana koma ne zuwa ga tarihin wata al'ada ta larabawa su larabawa a jahiliya kamar yadda wasu malamai suka faɗa kirgi a gunsu yana karewa ne a bakwai duk abin da ya wuce bakwai to ninki ne kamar da mu kuma wata ƙila yanzu aka ce kirgi yana karewa ne da nawa kenan na malaman lissafi da tara ne ko da goma wallahu alam zero zuwa nine goma kenan ko to kuma dai yayi ne akwai al'umma da watakila su kuma agun su kirge yana karewa ne da ashirin to larabawa da suke da wannan al'ada ta go ta bakwai to idan suna kirga abu idan aka wuce bakwai sai a sa wawu shi suke ce ma wawu samaniya wawun da ke nuni zuwa ga kirge ya kai takwas qur'ani ya zo da wasu lafuza da suke ishara ibuwa ga haka kamar sakharaha alaihim saba layalin wa samaniyata ayyamin suka ce ko kirge takwas ko kuma in an faɗi ta kanta lamba takwas ɗin kamar yadda yake a nan misali haka kaman attaibuna al'abiduna alhamiduna sa'ihuna raki'una a amiruna bil ma'rufi wan nahuna anil munkar wal hafizuna li hududillah sai suka ce wannan shi ma wawu samaniya ne haka can da yake Allah yake bada labari game da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara sai suka ce duk irin shi ne wannan za a iya cewa sayyibatin abkara amma sai aka ce wa abkara to wasu malamai ba su yarda da irin wannan tsarin ba don haka suka mai da martani suka ce ai ko Qur'anin ma na zuwa da ba haka ba in ka kalli kamar ayatin cikin suratul hashari Allahu la huwa Allahu la ilaha illa huwal malikul quddus malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir kaga ya wuce bakwai din kuma ba sawa wannan ba sai aka ce ai ya halasta saboda wasu larabawan ba sa faɗan haka wannan qur'ani ya nuna zuwa ga halasci ne saboda akwai larabawan da ba sa yin wancan din su ma ya zama su ma ba a watsar da lahajarsu ba don mai kyau ce ita ma don haka sai zama wannan raddin bai radattu ba kenan to wasu suna ganin a nan irin wannan wawun ɗin na samaliya to me ina ne ya fito saboda ita aljanna kofin ta takwas ne ko wuta ne mai bakwai takwas akwai adinin jannatin na'im jannati kaza firdausi waye zaka kirgade har guda takwas amma wuta an ce bakwai ne ko Allah ka tsare mu daga ganinsu to da haka duk abin da ya kai takwas kamar yadda can ya ce sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin to anan samaniya to haka nan matunda ishara zuwa ga kofofi ne guda takwas shine wa futihat aka sa wawun din duk dai wannan maganganun za ka same su malamai su tattauna su kamar imamul qurtubi musamman a cikin tafsirin suratul kafi inda yake magana akan waɗannan sai kullu salasatu rabi'uhum kalbuhum mai kullu kaza kaza kaza zaka gani sun tattauna wannan magana da su da ire-iren su suna kawo waɗannan matsaloli da nuni zuwa ga wasu wato abin nan wasu wasu qiyam lugawiyya wasu fasahohi wanda suke cikin alqur'ani wanda kuma qur'ani zankame yake da waɗannan irin fasahohi waɗanda kuma ba zai yiwu ka fahimce su ba in ba ka da nasibi akan asalin menene ƙa'idoji na arabiya ɗin abin takaici ne da abin a shiga ɗaka ai kuka idan muka lura da cewa galibin mutane a yanzu ba su damu da koyon larabci don su iya alƙur'ani ba hata wani suke koyon larabcin ba suna koyon shi don alƙur'ani ba ne don su ta abinci kawai suke koya kuma su ma wasu 'yan kaɗan ne yan kaɗan ne don kawai zai su kanta dabari riba a basu albashi amma ba ruwansu da larabcin alkur'ani sannan kuma mu kuma da muke da alaka da alkur'ani mu ɗalibai ko ustazai ko yan hadda ko malaman islamiyya in ko ba mu da damuwa ma da kwata-kwata iya larabcin da haka har muna gani ma wanda ya tsaya kawai larabci yake koya wani ɓatacce ne kaji yadda abubuwa suka rikice mana wato kalbul mawazin ma'aunai sun canza gaba daya har ya zama misali in ka kalla da kyau yanzu da wuya ka tarar da wasu mutane a nan mu da ta Najeriya misali Hausawa dai nan namu na arewa waɗanda suka iya larabci kuma suke magana da shi da wuya a matsayinsu na al'umma sai dai an shiga cikin aji ko ana samina ko ana hudubar juma'a ita ma da Hausa ake yanzu ba haka bane amma baka fasara da Hausa ba ka shiga magana Allah ya sa mu dace almuhim shine a Qur'ani jama'a yana dauke da fasaha iri daban-daban a cikin ayoyin shi waɗanda lalle akwai buƙatar mutum ya ya san su dan kamar da malam Ja'far Marga yake fara Allah gafarta mishi kokarin wannan ya daga cikin tadabburi shi ma iya gano fasaha da ke cikin alkur'ani da iya fahimtar sirrorin me yasa Allah ya zaɓi kalma kaza a wuri kaza wannan shi kanshi abinda ake ce mashi al-ikhtiyaru wal udul misali da Allah yake cewa yu'til mulka tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka kaga wannan abin nan ne a ta kishiyen shi akhadha ne naza'a kuma kishiyen shi qazafa ne to me yasa aka zabu rabi ana aka zabu rabi a can da ya kamata ya zama tu'ti wa ta'khudhu ko kuma tuqzifu wa tanza'u shine suka daidai da juna shine zai zama al-maut wal hayat kenan ko mun gane kamar yadda aka ce khalaqal mauta wal hayat kaga an faɗi kishiyoyi guda biyu to nan da aka zo sai aka faɗi rabi wannan ma aka faɗi rabi wajen bayarwa sai Allah ya ce yana tu'til mulka man tasha wajen karba karban mulki bai ce wa ta'khudul mulka wanda sha ba sai ya ce wa tanzau wa tanzi'u kana fusge shi kaga dan uwan shi shine taqzifu kana wurga shi ko kuma dan uwan a a ta'uti shi kuma ta'khud ka karba me yasa akwai asrar balagiya da suke cikin ire-iren waɗannan sunanan da yawa a cikin alkur'ani amma namurru alaiha wala nashkur ba ruwanmu yanzu wannan ayat dan siyasa ma ya santa ya iya hujja da ita ko da bai san take ba alqur'ani ko da bai san farkon ta ko karshen ta ba ko asbabun nuzul ɗinta ko makkiya ce ko madaniya oho ba ruwan shi amma dai ya san dai ita ce ayat da in yazo kamfen sai ya faɗa tana da rawaji sosai a gon yan siyasa to ya kamata su za malaman su na siyasa su ga musu me take nufi tukunna ko Allah shi kyauta wannan sa daga cikin maganganun da malamai suka yi akan balagar da ke cikin wannan ayoyi na suratul zumari karshe karshen ta wallahu ta'ala a'lam malam ya ci gaba da cewa ila qaulihi har zuwa fadin Allah wa qalu alhamdulillahi allazi sadaqana wa'ada wa awrathana al-arda wa awrathana al-arda natabawwa'u min al-jannati haythu nasha fa ni'ma ajrul amilin suka ce Allah godiya muke ya Allah ubangiji subhanahu wata'ala wanda ka gazgata mana alkawarin da kai mana mun gan shi gashi mun samu karara kuma ka gadan mana da ƙasa muna shiga cikin aljanna muna wata yawo mu yadda muka ga dama alhamdulillahi ma dallada lada da aka ba wanda suka yi aiki waji ma qaulihi waji abin nabiyina wa shuhada tare da fadin sa cewa waji abin nabiyina an zo da annabawa wa shuhada'i da masu kafa shaidu duk waɗannan ayoyin yana ta mana dabdala akan su ne akan waccan mas'alar da muka ji faja'al al-furqana bayna ahli al-jannati wan nar huwa ayatu wal ayatu allati talatha ar-rusul alaihim sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya cewa abinda zai zama mai hukunci al-furqan tsakankanin yan wuta da yan aljanna ta ya za a samu yan wuta ta ya za a samu yan aljanna sune ayoyin da annabawa suka karanta musu faman istama'aha wattaba'aha kana minal mu'minina ahlul janna wanda ya saurara yabi ya zama mumini ya zama dan aljanna waman a'rada anha kana minal kafirin ahlin nar ya zama daga cikin kafirai yan wuta to anan ibnu kathirin rahmatullahi alaihi zan so yan uwa su koma su karanta yayi dogon bahasi akan mas'alar na faɗaɗa zu hukuncin kaga an ce yan wuta da yan aljanna wahayin da aka yake bambance su to akwai waɗanda ba su riski wahayi ba sune ahlul fatra akwai kuma waɗanda suke ba su riska ba ta fuskar sijini ba wai ta fuskar zamani ba kaman yaro da ya mutu kankani kaman wanda aka haife shi kurma ko maras hankali hankalin shi ya gushi ko ya samu tabuwa bai da hankali haka ya rayu har ya mutu ina makomar su ya kawo duka hadisan da suka yi magana akan haka hadisai mabambanta da wanda suka ce dukansu ba matsala yan aljanna ne da wanda suka ce za a hadisan da suka ce za a je a ce musu ku tafi wuta sai su tafi su dawo su ce su ba za su iya shiga ba sai Allah ya ce musu da kun shiga da kun jita da sanyi amma yanzu da ba ku shiga ba ya nuna cewa da an aiko muku ma a duniya ba za ku yi imani ba wannan ne abinda maganganun da na ishara akan cewa malaman ilmul kalami musamman sun tayi maganganu akan su maganganu ne dai masu tsayi wanda aslan da ya kamata su damu mutum ba bai kamata su dame ka ba amma waɗannan malamai na baya da suke so sai sun yi magana akan komai sai ake ce musu ahlul kalam suna da yawan surutu to sun ta yin magana akai wanda hakan ya jawo sai da malamu sun ce suka rubuce rubuce akai haka ibnu hajirin a cikin fathul bari shi ma ya tattauna akan mas'alar a inda bukhari ya babi a cikin kitabul janaiz akan haka almuhim shine karke dai abinda aka tike shine hadisai sun inganta ashabus sunani sun ruwaito su cewa waɗanda saƙon annabawa bai kai musu ba daga cikin saƙon da Allah in ya ga dama zai gafarta musu daga cikin saƙon da Allah in ya ga dama zai musu irin wannan imtihanin a lahira kuma yin wannan bai mai da lahira ta zama gidan jarabawa da duniya take ba baya ga su ai za a yi ma wanda yake yin ƙaryar mafarki za a sa shi ya haɗa shinkafa za a yi ma wanda yake cin riba za a ce ya zo ya faɗa da Allah za a yi ma kaza za a yi ma duk mutane ma a ce ku tafi ku je ku tsallaka siradi shi ma wannan umarni ne haka kuma gashi wancan umarni da za a yi ma mutane a ce wa yi da'auna ila sujudi za a kirayi mutane zuwa ga sujuda ranar alkiyama to haka waɗannan su ma za a yi musu irin waɗannan hukunce-hukuncen Allah ya tsiratar da waɗanda ya ga dama daga cikin su waɗanda kuma ya so ya halaka su ya halaka su wannan kuma yana nuni zuwa ga Allah na tasrifi akan kowa da komai domin kowa da komai nashi ne la yusalu amma yaf'al sannan shi fa'alun ne lima yuridu duka malaman sunna sun tattauna waɗannan abubuwa dalla-dalla a cikin littattafan su kaman ibnu batta a cikin al-iban al-kubra ya kawo maganganu akai da makamantan su Allah ubangiji ya sa mu dace a takeice dai jama'a malam ya ci gaba da cewa wal kitabu huwa alladhi ja'alahu Allahu hakiman bainan nas al-qur'ani ko kuma littafin da Allah ya saukar ma'ana al-qur'ani kafin shi kuma at-taura da injila da makamantan su sune waɗanda Allah ya sanya su su zama masu hukunci tsakanin mutane kama kala kamar da Allah yake cewa وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه معنى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين سي الله يتي وأنزل معهم الكتاب دا متاني الأمة دا يتي تندق آدم هزوانوه malamai sun ce karni goma ne kamar shekara dubu ɗaya kenan wallahu ala sai fakhtalafu kamar yadda yazo a cikin mushafin ibnu mas'udin musa ibnu mas'udin mushafin shi daban ne da na sauran malamai mun karanta a baya mas'alar saboda lokacin da aka zo aka ce za a yi ta hakikin alqur'ani ba a sa shi a cikin wannan kwamiti ba kuma dan adanci ya ja shi a farkon al'amari Allah ya gafarta mai Allah ya kara mishi yadda ya ziga ɗaliban shi da masu sauraron shi ya ce kada wanda ya kai qur'anin shi kowa ya ɓoye na shi ranar alkiyama wa man ya gulule a tibi magalla ce ka je da alkur'aninka ranar alkiyama yayi wannan tawilin Allah ya gafarta mishi ya ce ya zai a saka wane zai da dan sabit wani karamin yaro wanda muna musulunci yana yawo tsirara muna musulunci ma yana jikin tsatsan uban shi kafiri ibnu mas'ud ne da ya faɗi wannan akwai dan adanci da baka raba mutum da shi duk da yake daga baya kamar yadda zahabi ba da labari a cikin sirr alamin nubala yayi nadama wannan abin da ya san cewa ba daidai bane sannan malami sun kawo uzurorin da suka faru cewa na farko shi yana kufa ne a lokacin wannan abin kuma a Madina za a yi shi sannan na biyu kuma a wurin waɗanda ake bukata skill din da ake bukata shine marubuta ba wai mahaddata kawai ba shi kuma mahaddaci ne malamin tafsiri amma su kuma su zai da su ne marubuta da haka marubuta ake bukata ko mun gane akwai abin da ka iya shi amma ba irin iyawarka ake bukata ba yanzu dan kai kai mujalladin alaramma ne wanda kake ko da gangaren ne kai mai rubuta qur'ani wataƙila ba za ka yi alƙalanci musabaka ba in aka zo magana alƙalanci kuma ana neman wanda yake da irin wannan ƙwarewar ta irin wannan gayin yan musabaka da iyan da ake latsa danja sannan ne zai iya wataƙila ko kai kuma ka je kai ta kwaminka ya mafi maka alheri to haka kowa akwai irin abin da zai iya akwai akwai wanda yake mahaddaci ne na jan bakin wa'azi akwai wanda yake mahaddaci ne na karantawa islamiyya akwai wanda yake na sallar tahajjud ne akwai kuma wanda yake mahaddaci ne kuma malami irin kamar malam Ja'far mahaddaci ne kuma malami irin su Kabiru Gombe misali kaga waɗannan malamai ne kuma mahaddata za su iya duk abin da ake bukata watakila to wani kuma misali yanzu muka ɗauka ɓangaren shugabanci akwai wanda yake malami ne watakila farfesa a political science amma an ka bashi headmaster hala sai ya kashe makaranta ba zai iya gudanar da ita ba sai kuma a samu wani mai diploma wanda ma hala diploma shi ma a agric ne ko vet sai ya gwamna kuma ya lafiya lau haka Allah yake raba baiwar shi to ibn mas'udin sai zama qur'anin shi yana da wasu abubuwa wanda babu a na wasu wannan aka ambace su idan an zo magana akan sharhi ko kuma ƙarin neman wata fassara to haka nan na kanan nasu ummatan wahidatan fahtalafu fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundirina sai suka yi sabani suka fara bin kafirci shine sai Allah ya aiko wato annabawa dan su zo su yi gargadi kuma su bishara ga wanda ya bi wa anzala ma'ahumul kitaba sai Allah ya saukar da littafi tare da su littafi anan mufradi malamai suka ce dan nuni zuwa ga jinsi kamar yadda Abu Ubaida ya faɗa an samu Hamza da Kisa'i suna karanta waccan aya ta ƙarshen Bakara kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kitabihi irin shi ne to wannan wa kitabihi ai jinsin littafin da Allah ya saukar ko mun gane maimakon wa kutubihi sai zama jam'i kenan duk ma'anarsu guda to haka nan yake ma'ahumul kitaba Allah ya bawa kowane annabi littafin da ya bashi bil haqi da gaskiya li ya kuma bainan nasi fi maktalafu fi dan annabin yayin mutane hukunci da wannan littafi idan sun yi sabani wato duk abin da basu gane ba su koma zuwa ga wannan littafi fa hadha kulluhu idza tadabbarahu almu'minu alima ilman yaqinan anna alkitaba wal qawla wal haditha ayatullah idan mumini wanda yake da imani ya tsaya ya nakalta ya gane me ake nufi anan sai ya gane inda aka ce alkitab inda aka ce alqawl inda aka ce alhadith to duk wannan ana nufin wa ayatullah inda aka ce ayatullah kullu zalika wahidun duk abu ɗaya ne wal mahmuduna kuma waɗanda aka yaba allazina asnallahu alaihim waɗanda Allah ya yabe su humul muttabi'una lidhalika sune masu bin wannan qur'ani wannan kauli wannan ayoyi wannan hadisi istima'an wanda suke ji wa tadabburan su tsaya su tsinkayi me yake cewa wa imanan kuma suka yi imani da shi wa amalan sannan suka yi aiki da shi amma madhul listima li kulli qaulin amma ka ce wai Allah yana yaba wa sauraron kowane irin zance ne fahaza la ya kusuruhu aƙilun mutum mai hankali ya bai kamata ya nufaci wannan ba fadlan an an yi fassara bihi kalamullah ballantana a ce wai zancen Allah ake fassarawa wato a gama garin magana ma bai kamata ka zama kai kana da wai tunanin komai abin ji bane ba zai yiwu ba wa hadha ya ta'akkadu bil wajhi thalith yace wannan kuma magana tana ƙara fitowa fili da fuska ta uku wadda gata nan ya ce wa huwa annallaha fi kitabihi innama hamida istima alquran Allah a cikin alqur'ani mai girma yayi yabo ne yayi jinjina ga sauraron alqur'ani wa dhammal mu'ridina an istima'i Allah ya zargi waɗanda suka bada baya suka kauce daga sauraron alqur'ani waj'alahum ahlal kufri wal jahli Allah ya ce waɗannan mazowa kafirci ne kuma jahilai ne as-summul bukum wato masu kurmantaka waɗanda suke wato bebaye waɗanda suke kurame bebaye makafi fa amma madhuhu listima'i kulli qaulin fa hadha shay'un lam yadhkuruhu Allah qat amma ka ce wai Allah ya yabi dukkanin zance to wannan wani abu ne wanda Allah bai taba ambata shi ba kai ne dai ka kirkira ka dangantawa Allah kama qala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون آه وإذا قرئ القرآن للسعد أكرنت القرآن فأنصتوا له الإنصات شيني الإصغاء فاستمعوا له فاستمعوا له آه ال ال الإنصات شيني التعقل جي دسنيا هنكلي الاستماع شيكم شيني الإصغاء سورة راوة aka ce al'insat abinda yake nufi wanda sanda ake karantawa baya magana to ya yi insati kenan alistima bayan yayi insati ya zama kuma hankalin shi na kai wato wani abu doriya akan sami'a istama'a ya doru akan sami'a sami'a shine kawai ka ji duk abin da kunnan ka yazo amma istima shine ka ji kuma kana kokarin wa'ayi hankalinka na kai to kuma al-insatu shine yin shuru sanda ake yi wannan aya akwai maganganu da suka bu game da saukatta wanda daga ciki akwai waɗanda suke ganin cewa hani ne akan yin karatu a bayan liman idan yana limanci ana jin maganarsa al-imamu tabari ya ruwaito wannan magana daga sahabbai da dama su ibnu mas'udin su abu huraira da makamantansu da kuma tabi'ai irin su al-imamu zuhri da irin su sa'id ibn musayyib da mujahid da sa'id ibn jubairin da makamantansu sannan ga hadisin abu musa wanda al-imam muslim ya fitar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna maju ilal imamu li utamma bihi fa idza qara'a fa ansitu go zuwa karshen hadisin yana karatu ku shiru wa idza raka'a farka'u kaza kaza kaza sannan haka al-imam al-a'immatul arba'a abu dauda da tirmidhi da nasai da ibnu majah sun fitar da riwaya irin wannan daga sabi abu huraira wanda isnadin ta ita ma tabbatacce ne da da kuma wani hadisi wanda al-imam ahmad ya rawaito daga sahabi abu huraira da ya ba da labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi yana karatu a sallah sai wani na yin karatu irin yanda yara suke bin karatu din nan to da idar shine yake cewa mali unaza'u fil qur'an wane ne yake jayayya da ni wajen karanta alqur'ani karanta sifatu salat da hadisan suna nan a shekul albani ya takhrijin su da makamantan su amma sai shi da kanshi al-imamu tabari sai yake cewa amma wannan koda sababin ta kenan ba za ta tsaya iya nan ba ta shiga duk inda ake karanta alkur'ani sawa'un a cikin huduba ne ko a wani jawabi ne ko wa'azi wajibi ne ga musulmai su shiru rashin yin shiru a cikin karatun alkur'ani na daga cikin wato mazahir na kaurace mishi da Allah ya ce wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura dan haka wajibi ne mutun ya abu guda biyun nan al-insat as-sukutu lil-istima' wal istima shi kuma shine at-ta'aqqul hankalinka ya zama yana kan abu sannan kuma ya zama kayi shiru ta yiwa ya zama baka yi shiru ba amma hankalinka na kai to ba za ka gane ba ko kuma kayi shiru hankalinka baya kai duka biyun ba za su yi ba yadda ka san dai mutumin da ke tukin abun hawa kuma yana abin nan buga waya ko yana taba waya za ga hankalin shi ya rabu gida biyu duka biyun ba dole ya yi su yadda ya kamata ba kuma yana iya kaiwa ga akiba mummuna yin hadari ko kuma wani abu makamancin haka to haka mutumin da ke sauran alkur'ani baya jin me ake cewa wato hankalin shi baya kai ba zai ba zai iya fahimtar alkur'ani ba shine Abu Huraira kamar yadda ashabu sunan suka ruwaito yake faɗa da kanshi yana cewa mutane suna cewa Abu Huraira kad aksara Abu Hurairata Abu Huraira ya cika hadisai ya cika hadisai yace falakitu fulanan sai na gamu da wani ya ki faɗan sunan shi ne ba wai bai san shi bane wanan da gaskin wanda ya ji labarin suna wannan gulman ne ko mun gane sai yace an yi sallah asuba yau da kai yace eh to ni ma an yi da ni mai annabi ya karanta har ko inda aka sallah asuba yace wallahi ban rike ba ce to kaga ni ko na rike ya karanta kaza ya karanta kaza wannan da gaskin falolin shi da malamai suke ba da labari kai ka je kawai ka dai sallah ne kana yi kana tunaninka kamar yadda yake cewa ai ku mutanen Madina ku manoma ne ko ku mutanen Makka ku kuma ƴan kasuwa ne kowa ya shagalta da abin da ya shagalta da shi mu kuma sa Abu Huraira bamu da kowa bamu da komai muka shagalta da hadisi yace wa ana mushtagilun bi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku kun shagalta da noma wannan su shagalta da kiwo da da kasuwanci shi kuma yace shi kuma ya shagalta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a yi kamar yadda ba zai yi samu kuɗi ba ba za a ce Abu Hurairah ya cika samun kuɗi ba ba zai yi ba kaga da yunwa yake wuni su kuma ba da su cika samun hadisai ba zai yi ba wannan shine ɗabi'a kowa abin da ya bashi gaskiya ana ya kamata a san shi da a ce da ya ba karatu gaskiyan nan kuma sai aka ganshi da wasu daloli to sai a fara tana ina ya samu su ko kuma wancan da ya ba kasuwa gaskiya kuma sai aka ganshi da ilimi to shine za shine shine mazan na ai questioning a ce ina wane ya samu karatu bayan ana ganin shi yana kullun a kasuwa yake ba shi sundu ba shi abun nan makarfi ba shi caranci to to haka abin yake faruwa ga ga su kansu sahabbai din radiyallahu anhum ajma'in da haka wurin wa'azi wurin karantarwa wurin duk inda ake kanta alkur'ani wajibi ne ga duk musulmi da ya ji wajibi ne shiru wannan yana daga cikin furo da malamai suka fitar a daga baya shine yana daga cikin kuskure kai kuma ka sanya alkur'ani ko kai ta karanta shi a inda mutane ba su shirya wasu saurara ba ka je ka saka a rediyo a mota ko a wani gidan biki ko a kasuwa mutane harkokin suke ba su zo da niyyar saurare ba kana so ka tarsasa musu ka iktihami gare su ba daidai bane ko kuma dan za a yi wa'azi wayana su mutane su taru sai a zo kai a danna kaset kawai kowa ya bada waje wajen awa uku ko tsakar dare za a fara tahajjudi duk wannan ba daidai bane da kuma abin da mutane suke yanzu sai mutum ya kunna alqur'ani a wayarsa ko a TV ya kwana yana yi kai kuma kana bacci ba fa ji kake ba a ina ka samu wannan a ina ka samu salaf sun aje wani alaran ba yana ta karatu kuma sa ta bacci su wannan duk yana daga cikin hulɗa da mutane suke da alkur'ani wadda ba daidai bace Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa a a a fadin wa qala ta'ala kuma Allah ya ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana innamal mu'minuna ya kawo da adatu hasirin kadai waɗanda suke muminai su ne alladina idza bukirallahu waɗanda idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum wajilat bi ma'ana khafat gashi nan qalu la tawjal karka firgita in aka ambaci Allah sai su tsorata su ji tsoron azabarsa su ji tsoron gamuwa da shi su ji tsoron zunubansu su hankalinsu ya tashi kamar yadda Allah ta yake cewa wa bashiril mukhbitina alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum ta cikin suratul hajj kenan ko da kuma fadin Allah Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan mun karanta sa a baya wannan yayi magana akan su ko masaniya takshairu minhu juludul ladina yakshawna rabbahum thumma talinu wanda tsigar jikin mu'mina take tashi idan an karanta shi sa'annan sai su kuma sai kuma su natsu thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillahi har zuwa ƙarshen aya kamar da sabai suka kasance aikace suna kuka idan ana kanta alkur'ani sai ka ji masallaci ya rude da kuka gaba daya ga hadisin sayyidina Abubakar wanda ke cikin Bukhari wanda haka fare kuka suke to wannan shi dabi'an mu'minai ga hadisin Anas wanda Imam Muslim ya fitar da Anas ya ce wata rana an matsawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tambayoyi ana ta mishi tambayoyi har ya kai ga abin ya bata mai rai da ya shiga gida ya fito sai hawo munbari ya ce kowa ya tambayar da ya ga dama anas ya ce na ji shuru a cikin masallaci na waye ga dama na waye ga hagu sai na ga ashe kowa kuka yake ce ni ma kawai sai na fara kuka haka suke in ana musu wa'azi hankalinsu yakan tashi su yi kuka wannan shi ne tafarkin magabata kamar da ibn kafir yake ambata yace ba wai ayi wa'azi mutum ya ihu ko ya fara rawa ana mai kiɗa ko ana karanta alkur'ani mutane suna suna manni suna rawa ko suna kaza ba irin yadda ake a wurare na bid'a ko a bukukuwa waɗanda ake ganin kamar na addini Allah ka tsare mu malam ya ci gaba da cewa Allah ya ce idza zikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana in aka karanta musu ayoyin Allah sai ayoyin su ƙara musu imani mas'ala game da ƙarin imani mas'ala ce mai zaman kanta a cikin aqida sananniya cewa imani yazidu wa yanqusu lafazin at-tilawa da ya kawo cewa idza tuliyat alaihim ayatu malaman lugha suna cewa tilawa akhassu min al-qira'a al-qira'a shine mujarradul bin bin kan lafazi kawai shine qira'a amma tilawa asali al-ayare tana zuwa da ma'ana biyu domin ma'anarta shine al-ittiba to ko dai ittiba'ul lafz ko kuma ittiba'u shari'atil lafz kaga kamar yadda Allah yake cewa misali hunalika tatlu kullu ummatin kullu nafsin kai kuma aslafat ga kira wanda ke karanta tatlu mu muna kanta ne tablu ko hunalika tablu ne akwai akwai hamza da kisai kufawa suna karanta hunalika tatlu kullu nafsin ma aslafat a ranar alkiyama kowace rai sai ta bi abin da ta aikata to shine ma'anar shi nan attilawa alittiba haka wal kamara idza talaha idza talaha idan ya bi sawun rana wannan yana nuni zuwa ga haka to an ka dauka kuma da ma'anar qira'a ga sunan da yawa قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليه أي أقرأ ما حرم ربكم عليكم هكا قل لو شاء الله ما تلوته عليكم تشكي سورة يونس هكا كما فأنا الله واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق أي وقرأ عليهم قصة ابني آدم نتشكي سورة المائدة وأن نما سوء wanda ya kashe ɗan uwansa ko malamai suka ce don haka Allah yake cewa ya tuluna ku haƙƙa tilawati ma'ana ba kawai mujarradul qira'a ba haƙƙa tilawati ai alqira'atu wattadabburu wal amal a karanta a fahimta kuma a yi aiki shine haƙƙa tilawati har wasu ma suna ganin cewa duk abin da ba alqur'ani ba ba a ce mashi tilawa la yutla ma laysa bil qur'an ba za a ce talautu alaihi al khutba ko talautul sahifa ba a cewa ko da ka karanta an ji sai dai a ce qira'atu saboda tilawa tana da ka'idojinta tun daga kan tajwidinta har zuwa wancan karshen wanda shine aiki da abin da ke ciki har a a, a cewa ko da Allah ya ce game da shaidanu wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaimana nan an kawo ne dan nuna mujanasa da cewa su shaydanu suna riya cewa suna riya cewa wannan abin da suke karantawa wai sako ne na wahayi wallahu ta'ala alam a takeice lafazin at-tilawa da yace wa idza tuliyat alaihim ayatuhu yana nufin a karanta musu su yadda suka sauka da tajwidin su da rera wasu sannan kuma suna aiki da shi karantawa da ake ana yi ne da manufar karantawa da saurare da kuma yin aiki ba wai mujarradin karantawa ba da aka ga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da labari akan waɗanda za su zo daga cikin khawarija yake cewa yaqra'una alquran bai ce yatluna ba yaqra'una suna karantawa yan jarida ne kawai kenan yan ahaddace ne kawai ai musabaka a karanta ayi musu ayi jayayya da shi ya ƙara'unar ƙura'an wannan yana nuni zuwa ga ba fahimta suke nema ba dama kawai haddacewa suke ko kuma kawai bin lafazin suke da, da za a yi nuni zuwa ga karatu na ƙwarai da sai a ce ya tuluna za ga din da aka bi magana a kan karatu mai kyau sai a dinga amfani da ya tulu ya tulu ya tulu amma wanda karatu ne kawai a cikin shi ta yiwu a samu nagarta ko ba za a samu ba to shine kira'a Allah ka tsare mu daga karatu irin da ake cewa na 'yan boko kenan wanda ba Allah in ji hausawa ko Allah shi kyauta wannan na daga cikin sufofin muminai da aka ambata anan waɗanda innama innamal mu'minuna alladhina idza dhikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana a cikin suratul anfal wa qala ta'ala ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina min dhurriyyati adama waɗannan sune waɗanda Allah subhanahu wataala ula'ikan ladina an'amallahu alaihim da Allah ya gama lissafo su sai ya ce kaga waɗannan su ne waɗanda alladina waɗannan da an'amallahu alaihim waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu ni'ima minan nabiyina daga cikin annabawa min zurriyati adama daga cikin wato zurriyan annabi adam alaihi salam wato dukkanin annabawa gabaki ɗansu zuriyar annabi adam ne domin dukkaninsu mutane ne annabi adam kuma shine mutum na farko kuma shine uba ga dukkan mutane wa mimman hamalna ma'a nuhin da kuma waɗanda muka ɗauke su tare da annabi nuhu wato a cikin jirgin ruwa kenan da aka ce kullu hamil fiha min kullin zawjayn ithnayn waɗanda kamar da ya tabbata a tarihi mutanen da suka saura a cikin wannan jirgin na annabi nuhu sune abin da ya saura na al'ummar duniya bayan da Allah ya halakar da waɗannan kafirai da ruwan tufana da ruwa mai iska da ƙarfi wanda ya mamaye duniya ga baki ɗaya ya halaka komai da kowa babu wanda ya tsira sai waɗannan mazowa jirgin ruwa to daga su kuma sai Allah ya ci gaba da haifar da zurriya wadda a cikinta an samu annabawa imman hamalna ma'anuhin wa min zurriyati ibrahima da kuma zurriya annabi ibrahim alaihi salam annabawa ne su ma tun daga kan shi kanshi annabi Ibrahim din da ƴaƴan shi su Isma'ila da Ishaqa da Yaquba wanda shine Isra'ilu kenan sannan kuma da shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin shi ma jika yake ga annabi Ibrahim alaihi salam kamar yadda yake faɗa da kanshi yace babana ko kakana kamar da tabbata kuma a tarihance abu ne sananne cewa shi jikan Isma'ilu ne dan Ibrahim alaihi musallam ajma'in duk waɗannan zuriya ne da haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cin tudu biyu ne shi yasa ko a abin nan da ake wa annabi salati da ake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ga zai ci tudu biyu ne a cikin salati idan ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ake wa salatin kuma shi ma wani bangare ne na ali Ibrahim din domin shi ma jikan annabi Ibrahim ne alaihi salatu wassalam bal shine ma mafi falala a cikin jikokin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam radiyallahu salawatullahi wa salamu alaihi wa ala abihi wa ala sa'iril anbiya'i wa isra'il da annabi isra'il wato kakan banu isra'ila kenan shine yaqub baban su abin nan abin nan yusufa ko wa mimman hadaina da kuma sauran waɗanda muka shiryatar da su wajtabaina muka zabe su muka ja su a jika idza tutla alaihim ayatul rahmani kharu sujadan wa bukiya waɗanda idan aka karanta musu ayoyin Allah ubangiji mai rahama kharru sujjadan sai su faɗi su sujuda wa bukiya sannan kuma sai su ta kuka kuka saboda tsoron Allah kuka saboda tsoron gamuwa da Allah kuka saboda ganin sun yi wa kansu tasgaro ko sun yi sakaci ko sun yi ragayya ko kuma mujarradin tsoron ba san yadda Allah bai da su ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni ma ban san yadda za a yi da ni ba ma yu adri ma yuf'alu bi wala bikum wala adri ma yaf'alu bi wala bikum ni ma ban san inda za a yi da ni ban san inda za a yi da ku ba ma'ana ba wanda isa ya sha alwashi akan Allah duk da abubuwan da Allah ya faɗa na ya ba ya ba wani aljanna ya musuwa na gafara in Allah ya ga dama sai ya azabtar da da mutum me Allah yake cewa game da Annabi Isa da mahaifiyarsa ko wa man yamliku min Allah shay'an in arada an yuhlikal masiha kul man yamliku min Allah shay'an in arada an yuhlikal masih ibn maryama wa ummuhu wa min fil ardi jami'a waye isa wa Allah wani abu in arada ma'ana law arada da zai ga dama ya ce da annabi isa da uwarsa maryam da duk mutanen duniya idan Allah ya ce duka wuta zai zuba su waye isa ya hana ba wanda isa to da haka shine ma'anan ban san yadda za a yi da ni ba ban san yadda za a yi da ku ba wato ba wanda isa ya sakankance ya ce shi ya lamunce wannan wannan shaidan ne kawai ya riya musu yadda rika suke faɗa wannan shaidan ne yake riya musu irin wannan hauka da ke cikin kwakwalin su cewa su sun riga sun samu aminci su ba su da matsala za a yi kiliya da su za a saka su a cikin babbar riga duk wannan shaidan ne kawai ke riya mutane irin wannan irin wannan bata annabawan Allah ma rana alkiyama Allahumma sallim sallim suke cewa sun san su annabawa ne sun yi da sakon Allah amma ba sa iya yin magana ba wanda zai iya tashi ya magana ko ya ce yana da ta cewa babu wanda ya isa kowa ta kanshi kawai yake saboda Allah ya yi fushi wanda bai taɓa yin irinsa ba sanda kuma rana ce wadda ba a taɓa ganin irinta ba ga tashin hankali wanda ba a taɓa ganin irinsa ba da haka idan aka karanta musu ayoyin Allah mai rahama kharru sujjadan wa bukiya anan ma ikhtiyar na lafazin ar-rahman ba a ce ayatul lahi ba wanda shine kuma lafazi wanda a tunanin dan adam yafi kamata ya zo a wajen me yasa aka ce ayatul rahman saboda ishara zuwa ga rahamaniya Allah kamar yadda can ne game da bayani akan muminai da Allah yake faɗa a cikin sa yake cewa abin nan cikin suratul mu'minun me yake faɗa ne wajen sufufin muminai din nan da yake cewa na'am can gaba wanda yake cewa yake nuni nan ma dai amfani da lafazin ar-rahman maimakon Allah dan nuni zuwa ga cewa imani da mutane suke yi suna yin imani da Allah mai rahama ne wanda zai gafarta musu zunubansu ba ba wai Allah ya tirsasa musu ba ba wai ya sa su dole bane Allah rahamar sa ce ta shiryatar da su zuwa ga imani to haka wannan ma ar-rahman anan ishara zuwa ga tausayinsa da da da rahamarsa Allah ka samu cikin tausayi da rahamarka ya Allah subhanahu wataala bari mu saurara anan duk da ba gabace da ya kamata mu tsaya ba amma lokaci ya kure subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik